وبركاته yau juma'a biyar ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron karatu a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a akar makallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما هو الكاتب لما سبق ناصر الذكر الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda muka sani muna cikin watan rajab watan da aka haifi maulan musayib alfaidati shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu yau shehu zai gabatar mana da maulidin maulanmu shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu kamun mu ba shehu abin magana za mu miƙa abin magana ga malam muhammad mubarak zai gabatar mana da karatun alkur'ani akaramakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أيدا يا زونا أنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
ba wata kujerar da za a iya sa mishi shi a nan ita da an sa mishi shi ba zai matsa kusa da ni
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام
mun samu wani wani ya karba wani ya karba haka kawai إبراهيم eh shi ne ce in ya ba wani wani ya karba mu واتخذوا من مقام إبراهيم ya ba wani صلى
eh shi kenan ba wani wahala وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله وارزق وأهله من الثمرات فلا مدد منهم إلا فلا آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أكثره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Mm.
ولله على الناس أكد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآخرين
Mm.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر الله فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعلنا السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي وهو أعلم بالمهتدين الله وإن عقلتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم أمثال العرش لا أحد العبد وما دام حمد بالمقام لنا يبدو حمدت إلى العرش ما وحد العبد وما دام حمد في المقام لا يبدو على نعمة الإتيان للشيخ كلما تجسد عطن يقتدي إذره حمده حمدت إلى العرش ما وحد العبد وما دام حمده بالمقام لا نادي على نعمة الفتيان للشر كلما تجسد واسم يقتفي إجره حمده ونسأله وسنة يدوم دوام من تباهوه عبد وقابل الحمد ونسأله وصلا يدوم دام من تظاهره عبد وباطن حمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أفاض علينا كل ذات رحمة وإناية وأن صار أرى في قلوبنا مقر قلوب ومعرفة وهداية وسعت كل شيء بظهور صاحب الفائدة التجارية والصلاة والسلام على الشجرة النور الزكية المصلي في مهراج أيهاء الهوية التالي الصفع المثاني بصفات الله النفسية الداعي به له بإذنه لكافة شؤونه العلمية بأتم الصلوات الزكية المنيفة الآلية سيدنا مولانا محمد عين الرحمة الربانية وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبابه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم إقامة القيامة حق قدره وإدعاء العليم أيا سائلا أني إذا كنت لا تدري لتعلم ما روحي وجسمي وما سري أيا سائلا أني إذا كنت لا تدري لتعلم ما روحي وجسمي وما سري أيا سائلا أني إذا كنت لا تدري لتعلم ما روحي وجسمي وما سري فقلبي عبد الله والجسم شيخه وروحي الشيخ الشيخ بالسر والجهر
Allah
سيدنا محمد رسول الله الحمد لله الله تبارك وتعالى da falalarsa da rahamarsa da taimakonsa da taufiƙinsa ga shi ya tara mu a yau juma'a juma'a babbar rana juma'a kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ita ce khairu yawmin ala alaihi shamsu juma'a ita ce biyayyen yini da rana ta kullo ciki rana ce wadda Allah ta'ala ya halicci baban mu Adam alaihi salam a ciki ya buta marai a ciki ya sa shi a aljanna a ciki ya aura masa da hawa a ciki ya sauko da shi wannan duniyan tamu mai albarka a ciki ya karbi tubansa a cikin wannan rana ta juma'a sannan Allah ya karbi rayuwarsa a cikin wannan rana ta juma'a wannan rana ta juma'a a cikinta ne za a yi busar kaho wannan rana ta juma'a a cikinta ne za a yi tashin alkiyama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ranar juma'a akwai wata sa'a la yujadu abdu muslimun qa'imun yusalli wa yas'alu Allah ta'ala shay'an illa atahu Allahu wannan sa'a babu wani mutum da zai kaddari Allah ya arzuta shi da daɗin kai. Yi sallah a wannan sa'a ko ya yi addu'a, ilfa ce Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa. To, amma mu da sallar tamu da addu'o'in namu duka من سكع الشيء لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى شيء مسيحي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أبدل ما أعطي السائلين دم mutumin da an bato na shagaltar da shi daga barin roƙona to ni kuma zan ba shi fiye da abin da zan ba masu roƙona yanzu a yau juma'a din nan a sa'ar da muka zauna muna tsarkake zafin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah akwai waɗanda su a wannan lokacin suna filin kwallo waɗansu suna cikin filin pool suna wanka waɗansu suna wurin rawa waɗansu suna bakin kasuwa suna tsibiri da gulma waɗanda Allah yake maka su ne waɗanda suka yi sa'a su ne waɗanda suke masallaci sun daga hannu suna roƙon Allah ya shirya suka runkuru gida mata mota riga wando to amma mu a cikin wannan sa'a babu abin da muke faɗi ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ubangiji kuma ya ce man shagala hu zikiri an mas'alati a'taituhu abdala ma uti sa'ili sannan annabi alaihi salatu wassalam yana faɗi yana cewa أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله دليل أن ما نستشهد الكاذبين من ذكري أما duk cikin zikirin da muka yi babu kamar la ilaha illallah shi ne mafi bicin dukkan abin da muke faɗi kuma shi ne mafi bicin abin da muke kiran bayi a kansa sannan hakim ya fidda hadisi daga abi huraira Allah ya kara mar yadda ya ce ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah a wata riwaya jaddidu imanakum qulu la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله Manzon Allah sallallahu ya ga sai na Ali ya ce masa ya Aliyu la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa Allah ya kai Aliyu alkiyama ba za ta tashi ba matakar a ban kasa akwai masu faɗin la ilaha illa Allah Allah mu ja'alna minhu sannan al-Imam Hassan al-Basri tabi'i ya sha nonon ɗaya daga cikin mahatin mumina matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma almajin na sayyidina Ali karama Allah wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu shi yake cewa zikrullahi khairul la shakka fi ambatan Allah alheri ne babu kokonto ciki kar ka bari wani ya sa ma shakka in kana ambatan Allah ya ce maka ai kaza kaza kaza ya ce zikrullah khairu la shakka bi yazhabu bi dhanbi yazhabu bi dhanbi wa la dhanba fihi ambatan Allah alkhairi ne babu kokonto idan aka yi yana tafiya da sharri yana tafiya da zunubi yana tafiya da laifuka amma shi zikirin babu laifi a cikin sa sannan wani daga cikin manyan waliyai yana cewa zikirun layi shifa'u la ya zurru ma'ahu da'u wa zikirun nasi da'un la yanfu ma'ahu da'u ya ce ambatan Allah waraka ya ciwo kowane iri bai cutar da bai inda kana zikiri to magani kake sha duk ciwon da zai taso ba zai cutar da kai ba zai warke ya ce amma wa zikirin nasi da'un ambatan mutane shi kuma ciwo la yanfa ma abun dawa ko kana shan magani ba za ka warke ba a lura ambatan Allah magani ne in kana yi duk cutar da ta taso ba za ta ci jikinka ba ba za ta ci zuciyarka ba ambatan mutane kuma cuta ne duk maganin da kake sha ba za ka warke ba Allah ya raba mu da ambatan mutane Allah ya shagaltar da mu da ambatansa dare da rana safe da yamma a cikin dukkan numfashi da kiftawa ido shi ya sa shehu mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa alaikum bi hablillahi للعبد واثقا فنهج يناوي ذكر نهج شكاي فإن قلت هل ذا ورد نهج محمد أقول نعم وردي لميل سبعي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فيرضي لذاك العبد أين تواتر هو يدقم لا تنكر عن جهالة ابن فقير وعدوان وعين الجهال والحمد لله wannan rana ta juma saboda girman ta a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye ba ta tana da sunaye da yawa amma ana kiranta yawmul azhar daren ta kuma lailatul garrai daren lailatul garra ranar yawmul azhar har annabi alaihi salatu wasallam yana cewa al-lailatul garra wa lailatul jumu'ah farar rana ko rana mai haske ita ce dare farin dare an san dare dare ba baki bane annabi ya ce akwai akwai dare fari kun san farin dare da ran duba su shi ne farin dare lailatul garra farin dare shi ne daren juma'a wal yawmul azharu yawmul juma'a rana mai haske ita ce ranar juma'a fihi ma lillahi ulaqa'u wa utaqa'u Allah ta'ala yana da waɗanda yake kwancewa daga dabaibayi da talala da marifi kuma yana da waɗanda yake yantawa daga bautar ran zuciya ce duk daren juma'a da kuma ranar juma'a akwai waɗanda ake kwance su akwai kuma waɗanda ake yanta su وهو يوم العيد لأمتي أكثر الصدقة فيها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a ita ce ranar idin al'umma ta ku yawaita sadaka Allahu alaihi wasallam yawaita sadaka shi yasa idan mutum ya sati uku bai je masallacin juma'a ba to sunansa munafiki munafikin musulmi haka mu ma duk mutumin da ya sati uku bai zo zikirin juma'a ba munafikin dan dariƙa sosai kuwa gara suka gane munafiki musulmi munafiki ba uzuri ba wani lalura a yi juma uku mai zo masallacin juma to wannan munafiki ne yana boyewa ne to haka nan dan dariƙa ya sati uku bai zikirin juma ba ba wani lalura ba wani uzuri a haka kawai shi ma munafikin nan dariƙa ne ko ya ce ma ya sauke jawahirul ma'ani ya haddace karka damu yahuda ma suna zuwa su haddace alqur'ani kwarai kuwa mafi taɓa sau da ka haddace abu mu ba shi bane bukatar yin aiki shi ne bukatar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aktsiru salata alayya fil lailatil garra'i wal yawmil adhar ku yawaita salati gare ni a cikin farin dare da kuma rana mai haske wato daren juma'a da kuma ranar juma'a ku yawaita salati gare har akwai inda yake cewa duk sanda kai min salati malaika yake karba ya kawo amma daren juma'a da ranar juma'a da hannuna nake karba kai yanzu ba za ka so a ce ka ba annabi salati da hannu hannu da hannu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mun gode wa Allah da ya tara mu a wannan rana ne albarka ranar juma'a yau biyar ga watan rajab mai albarka shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ala da gina alaihi salatu wasalam a ina ne Allah ya tara mu ya tara mu a cikin zawiyar shugaba mai girma dan uwan mu a cikin Allah Alhaj Amir Muhammad a duka Allah wa ra'ahu zawiyar gidansa da ke rahmar wasu Amingo Jackson a cikin anguwan Kabara da ke cikin garin kaduna kabara hafiza Allah wa ra'aha a min kulli ba hakika mun taru ba dan siyasa ba ba dan cinikayya ba ba dan auratayya ba ba dan mukabala ko raddi ba ba don mujadala ko munazala ba ba don mu faɗa halin wani mahaluki ma shawo ba ba don habaici da wargi da wauta da sakarci ba a mun taru ne domin godiya da soyayya da annashuwa da walwala da farin ciki da karsashi da jin daɗi da tunawa da ambatan haihuwar soyayya haihuwar godiya haihuwar yabo haihuwar kirari ga zatin Allah haihuwar yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wahan afdarat ainaka a halama ishatan min al-abdi aw alhamdulillah kulluhu ka taba ganin wanda shi sunan sa ma alhamdulillah sifarsa alhamdulillah zatin sa alhamdulillah shi ne bawan da ba a yin kafada da kafada da shi shi ne wanda zamani ke masa kirari yana ce masa arrajulul mutaakhirul mutakaddim arrajulul mutaakhirul mutakaddim namijin da ya zo a ƙarshe alhali ya daɗe da zuwa الذي آمن بالله ووحده وآمن برسوله وأحبه وعمل عملا صالحا لله بالله لا لغيره فأحبه الله وحببه إلى عباده wane ne wannan namijin shi ne wanda ya imani da Allah kuma ya kaɗaita shi sannan yi imani da manzon Allah Allah sallama kuma ya yabe shi yi aiki na gari ba don yabo ba ba don wata bukata ba a don Allah saboda Allah ba don wani ba saboda haka sai shi ma Allah ya so shi shi Allah ya jafa kansa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan Allah ta'ala yana so ya naɗa ka halifanci to akan ka je kawai ba wanda ne san san da zai taɓa kuma ba kai jiya kar ka ce da hannun dama ko da hannun hagu wakil ta yi dai iya biyu shi dai da hagu taɓawar wanda ta dace da zafin Allah saboda haka sai Allah ya so shi kuma shi ma sai ya so Allah sannan sai ya sa Allah ya so bayi ya sa bayi suka so Allah yana cikin mutanen da lokacin da manzo Allah zai faɗe su sai da yaran suwa yace duk duniya ba wanda Allah yake so kamar su annabi alaihi salatu wassalam yana gaya wa sahabbai yake cewa la in shi'tu la uqsimanna lakum anna ahabba ibadillahi ta'ala ila allahi alladhina yuhabbibuna allaha ila ibadi wa yuhabbibuna ibadillahi ila allahi wa yamshuna ala al-ardi bin nasiha yace in kuna so in rantsi zan rantsi na san kun yarda da ni domin ubangiji ya tsarkake ni ya gaya muku cewa ni ba na magana da son zuciya to amma duk da haka idan kuna so in rantse zan rantse zan gaya muku waɗanda Allah ya fi so a cikin su su wane ne Allah ya fi so su ne waɗanda suke sa bayi su so Allah eh suke sa Allah ya so bayi kuma bayi su so Allah kuma su ne waɗanda ba sa zama a gidajensu kullum suna jin ƙasashe ƙasashe gari gari layi layi anguwa anguwa gida gida saboda nasiha kullum suna cikin yi wa bayi nasiha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan mutane su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kuso a cikin bayi za ku ji shi wa radiyallahu da kansa yana faɗi yana cewa alautul bihar zakhirat wa innani alautul qura wal mulka balhan jibala arumu ridal bari لنصرة دينه وأبرز للدين الجديد رسالة شعيب عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا لأن النبي الهاشمي جاء ما غزا بلا سد عدوانا ورد بلالا تكالفه الأجواء شركا ومغربا دين الهدى فكرا وكالا وحالا كل اسكا سنة كتان أسمع يوم الشمس وبنى الشمس in ka je gida na ka tambayi ‘ya'yana ina baban ku to in wanka ku sani in ka shiga cikin gida na ka tambayi mata na ina mijin ku kuma ba su sani ba na mai da ‘ya'yana marayu na mai da mata na gwagwaye fa'ayyantu a hali sun ma'aitan fi'il da fi fasalariyar mahabubu kulli wa jinnati kajan lariyar mahabubu haka wa ƙalari abarhamu abdullahi fadi kulli hadratu duka wannan ina yi ne saboda ɗaukaka addinin Allah ba don neman duniya ba to kuma waɗannan mutane da manzalla suna son yi rantsuwa da su yi rantsuwa cewa su Allah ya fito a cikin bayi ba manufar su tara duniya ba ne ba manufar su neman mulki ba ba manufar su tara ilimi ba ba manufar su yawan rubuce-rubuce ba ba manufarsu tara sakandamai ba ko hatimai ko layi da an bar shi a zauna a wurin mana shi yasa ɗaya daga cikinsu su waɗannan bayan Allah wato manufarsu ita ce jam'u kalimatu dini ba inan kama hiya majmu'a zahira manufarsu shi ne tara kalmar tauhidi a cikin zukatan bayi kamar yadda ta taru a cikin harsunansu malamai bukatar su ka ce la ilaha illallah su kuma sufaye bukatar su ka zama la ilaha ya za ka zama la ilaha illallah ka sallama wa Allah ganinka ba naka bane Allah shi ne albasiru jinka ba naka bane Allah shi ne albasiru zancenka ba naka bane Allah shi ne al-mutakallim rayuwarka ba taka bace al-hayatu lillah Allah shi ne al-hayyu ikonka ba naka bane al-qudratu lillah Allah shi ne al-qadim nufinka ya zama na Allah ya zama baka da wani nufi sai nufin Allah kawai haka Allah ya annabi dawo ya dawo turidu wa uridu wala yakunu illa ma uridu fa in sallamta li ma uridu ataituka bima turidu fa in lam tusallim li ma uridu at'abtuka bima turidu sannan wala yakunu illa ma uridu yasa da aka tambaye shi Ibrahim radiyallahu anhu aka ce kana daga cikin waliyai da suke ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce arju zalika sai aka ce a turidu an tarqahu sai ce la uridu aka ce dan ne ya ce wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu fi ma yuridu al muridu fa zalika allazi uridu كاد المسلم الرجل المتأخر المتقدم الرجل المتأخر المتقدم شيء شيء شيء إبراهيم رضي الله عنه وتراني هذا الكلب لهذا الكلب ولد التيجو wasu sun ce ma mahauci ne ashe a daren da shehu zai zo shi kuma ya yi rukuya da shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya zo kan shi kuma a ƙauye yake da gari ya waye ya fito siyayya bakin titi sai ya ga mashina da kekuna da motoci ana ta wucewa ana ta wucewa sai dan tsallaka ya tambayi wani ce lafiya ne yake ba wani ce wani bako ne ya zo babban mutum cikin kano sai ce to ko dai abin da na ganin nan shi ne yake so ya tabbata yi tsanin shi ma sai ya koma gida shi ya ɗauko sandarsa yana dogarawa ya hau babur ɗin shi da ya zo ya sauka sai ya ga yanayin da ya gani a wuya shi ne ga bakon ba amma yanayin da ya gani irin jama'ar da ya ga bakon a cikin su su ya gani sai jazaba ta kama shi yana dogara sanda yana tambaya na aina muhammadu rasul aina muhammadu rasul aina muhammadu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam sai wani daga cikin malamai sai ce masa huwa laysa bi muhammadin rasul wa inna ma huwa ahlul ulama kai kai har sai wani baki irin ku da kuke jawo mutane zaki ba ma ni muhammadin rasul ba malami ne kawai malami ne kawai da wannan dattijan ya waiga ya kalli mai magana sai ce masa uskus ya jahil wa illa sa'uwajji'uka darban bi asaya hali rufe mana baki jahili ka tara yara suna bin ka ana kiran ka malami rufe mana baki in ba ka rufe baki ba kaga sandan nan zan kwada ma akai sai jini ya fito innani wallahi ra'aytu fi nawmati al-bariha bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nazala bika قدهم عليه جم كثير من الناس يتبركون به yace ni da ka gani ba haka kawai na zo ya ce iyalai da daddare jiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan mutane sun yi dafifi an cika kowa ya zo yana neman albarkarsa wani zalika a taitu min kayyafi li usaddiqu rubiyaya wa qad sajabtu tawilaha wa anta takdibuni shi ne na shigo kanan don in gaggata abin da Allah ya nuna min da daddare kuma ikon Allah ina zuwa sai na dace sai na ga abin yana tafiya daidai sana ne maka kare ta ni to da karshe mana baki to da yawa a wannan lokacin suka gane cewa lallai shi bayan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai mutane da yawa a duniya in ka gansu za ka tuna ubangidansu duk mutumin da yake tare da minista kullum in ka gan shi za ka tuna minista duk mutumin da yake tare da ciyaman kullum in ka gan shi za ka tuna ciyaman duk mutumin da yake tare da gwamno in ka gan shi za ka tuna gwamno duk mutumin da yake tare da shugaban kasa in ka gan shi za ka tuna shugaban kasa wanda yake tare da yallaɓai in ka gan shi za ka tuna yallaɓai saboda haka shi ibrahim radiyallahu in an gan shi manzan Allah ake tunawa sallallahu alaihi wa alihi sallama karanta mana gora
مرحبا سير ولا مرحبا عبد ولا مرحبا سير ولا مرحبا عبد ولا
na fi son ƙananan ƙananan kofunan مرحبا عبد
na fi so ita sha wannan ina sha guda uku larabe larabe ina da irin ƙananan cikin nan zan samu cikin daga daga nishan سيئة يا كما بنور أبوكينا كنا تجونا ويدا ونرجع رجل بوديا وارسل فهمت وتنزل لكن جزيا الله يرحم فهمت بالهواء تجلينا خيرا لم تسمى هي أنا تبعد وشفتي لما هو رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ابي امين الحمد لله مولانا الشيخ ابراهيم الله يقرا من يدا ambatansa yana janyo saukar rahama domin Sufyan ibn Uyayna ya faɗi yana cewa inda zikin salihi na ta tanazzaru rahama duk lokacin da ake ambatar sunan managartan bayi mutanen kirki ramar Allah tana sauka kuma Allah ya alkawari bayan annabawa salihai zai gadarwa duniya ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون shi ya sa yunus ibn muhammad yake cewa mara aitu an fa'alil qulubi min zikr salih ni ban ga wani abu ba mafi amfani ga zuciya abinda ke raye zuciya da ɗabi'u ƙwarai ya inganta ta kamar ambatan ɗabi'un managartan bayi idan kana so mutum ya gyaru ba dukansa za ka yi ta yi ba ba tsine mai za ka dinga yi ba zaunar da shi ka dinga ba shi labarin mutanen kirki ka gaya mai yadda suka rayu da yadda suka kare in kana gaya mai zuciyarsa za ta kamu da ƙaunarsu ana nan halayensa duka zai gyaru shi yasa imamu shahidi Allah ya ƙara mai yadda yake cewa ambatan mutanen kirki الحكايات عن العلماء والأولياء وذكر محاسنهم أحب إلي من كثير من الفكر a zauna a dinga bani labarin malamai mutanen kirki masu aiki da ilimi ana gaya min hikayoyin salihai wa iyai bayan Allah ni a wurina ya fi min da yawa ilimin fikihu shafi'i ne fa ba abdulkadir jailani ba wanda ka ce sun su bayan nan dama haka su imamu shafi'i kudu bubu kihu yake magana الحكايات عن العلماء والأولياء وذكر محاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه hikayoyin malamai da kissoshin salihai da waliyai ya fi soyuwa a cikin zuciyata daga kiri na ilimin fito sau da za ka dinga jin zuciyarka tana sunkuya wa Allah za ka dinga jin ƙaunar annabi yana kama ka za ka dinga jin cuya yana rabuwa da kai za ka dinga jin himma sannan za ka dinga tausayin halittar Allah sau da halayensu ana gaya maka za ka dinga jin abin gwanin ban sha'awa shi ya sa wani mawaƙi ke cewa usrud hadisa salihi na watan mihim فبذكرهم تتنزل الرحمات وهدر مجالسهم ترى البركات وقبورهم زرها إذا ما ماتوا وشي إبراهيم رضي الله عنه أتشن تشي دفني domin shi ne faridu darihi fil ilmi wal dini shi ne shaikhu awanihi fi tarbiyyatil muridi shi ne alamul mutadina shi ne khatimatul muhaqqiqina fil qarn ar-rabi' ba'da al-alif shi ne bahjatul layali wal ayyam shi ne kuma hujjatul arifin al-a'lam shi ne matla'i shamsul ulumi wal irfani shi ne majma'i bahrain hulumi wal awarif shine aljami'u limaftaraka min ulumil qaumi bi asriha ba za abin da yasa ake cewa shi Ibrahim aljami'u limaftaraka malamai uku ne malamai uku ne akwai wanda ilman su wato suna samun sa ne ilimin shari'a sun same shi ta hanyar musulunci sunansu al'ulama'u na biyu ana kiransu al'hukama'u sun samu ilimin ɗariƙa ta hanyar imani fi al'kubara'u sun sami ilimin haƙiƙa ta hanyar ihsani kowannensu da abin da aka keɓance shi shine Allah ke faɗi kan alima kullu unasin masharabahum kan alima kullu unasin masharabahum kul kullu ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lam bi man huwa ahda sabila to shi shi Ibrahim radiyallahu anhu shine aljami'u liman taraka shine ya tattaro duk abin da ya rasa yasa za ka ga babu jama'ar da ba sa girmama shi ulama na girmama shi hukama suna girmama shi kubara'u suna girmama shi kaga idan ka zo wurin ulama'u ka san sunan shi shekul islam malamai ke saboda sun yi karatu sun yi karatu sun cika da jin isa da fankama har jami'a su ma suna kiranta musulka al akwai irin ka dubu da shehu ya zo sai suka ga tun da aka kafa ta ba irin shi ba daya sai suka ce mai shekul islam su kuma yan dariƙa sun yi zikiri sun yi zikiri sun yi zikiri sun yi zikiri sun yi zikiri suna ganin babu wanda ya zai kara musu na abu sun ga sun zo hadin Allah da ya bayyana sai suka ga ashe ba san komai ba sai suka ɗauki fatanya suka sa a kafa da almajiran suka ga ba shi ina za ka ya ce zan je gona gonan wa suka ce gausul ana su malamai sunanta shaikul islam a wurin su kuma hukamawu sunansa gausul anam su kuma alkubara sun ɗauka sun je inda ake zuwa sai da abinda suke nema zai bayyana sai suka gan shi sai suka ce sha'anin min shu'umin haƙƙi abdullahi saboda haka shi ne aljami'u da maftaraka min ulumil qaumi bi asra min awwal hadhihi al-umma ila akhiriha shi ne ma'abucin ɗabi'u kyawawa ababen yadda da tadoji kudusiyai muhammadiyai shi ne kankata shi ne ƙurƙus shi ne ɗungurungun a cikin ilman haƙa'iku wahabiyai da duniyai ƙarshen fahimtar malamai an zo ƙarshe ƙurƙusu ko kuma a ce ai malamin nan shi ne kankan to ƙarshen ilimi ke su kuma kuka ma'u malamin mukaddami ya kai ƙarshe a ciki sai a ce ƙurƙus in ka gawa kallo ya ƙari su kuma kuma rawu Allah ƙari ta ce ɗungurungu to duka shehu shi ne kankat shi ne ƙurunkus shi ne ɗungurungu shi ne adimun naziri fil hali wal ma'ali man tasannama kunanan majdi wasafa'i والكمال بالوراثة المحمدية ينا فدا تحدثا بنعمة الله yake cewa waƙar tamma fatihi inda mahadi waƙar anan jami'ul jarul gairi za ta karani ba ma ta da ubi sharki wal gargi fasada ila makkatin illa li shanni shazaki walillah عين اليوم عين محمد ترى سره في هيكلي ووعدي وآل زماني kullum ba za a kira. Kun ga wannan banki? Wani ne gani ne ce dan da za a faɗa ka ko? Allah ne ya Hadisul Qudsi Allah ya ce tuba liman balagal karnar rabi'a ashara min ummati. Ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa. Tuba aljanna ta tabbata. neman balagar karnar rabi'a ga duk mutumin da ya rike karni na hudu min ummati daga al'umma shi ne shi ce wa azu zamani kulluhum fazara wa man kala na hadi ya hawaye sunansa ibrahim na kabinsa iniyar alkunyarsa abu ishaqa nasabarsa balarabiya ce kamar yadda babban yayansa sai muhammad khalifa wanda ke faɗi nahanu arabu nahanu arabu saboda sunan ummaha mu larabawa ne iyayenmu mata suka sa muka yi baki mawaƙi na cewa abna'u duniya su kaddar na shama'iluhum da an na unsurhim yanni ilal arzi ya ɗaya niyar arjab dan niyar ya ɗansa ɗabi'unsu da halayensu yana shiryar da wanda ya mu'amala da su ya gane cewa asalinsu yana fikewa zuwa ga larabawa ne ya zuwa ga larabawa ne a ina aka haife shi an haife shi ranar alhamis ranar alhamis yau garra bayan sallar la'asa aka haife shi sha biyar ga wata wani wata rajab al-asaddi shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin a wata riwaya dubu ɗaya da ɗari uku da sha takwas wanda ya dini da sha bakwai ga watan oktoba alif dubu da ɗari tara 1900
lokacin da wutan lantarki ya tabbata ya kai lokacin ya zo dama ya wa annabi salati fata shirku min anwarihi gurri na su shi ne sirrin wutan lantarki wannan salati daga wannan salatin wutan lantarki ya tsaya da ana saka maka mai yake tsayawa da yin salatin ya ba annabi ya karba sai lantarki ya tsaya fata shirku min anwarihi gurri na su Allah ya shi a wata alƙarya ana kiranta faibar yadda ko da yake ya kamata ku san sirrin haihuwar shi ranar alhamis kuma bayan da asa kuma sha biyar ga watan rajab lokacin da addinin mu na musulunci ya bayyana a hannun shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama inda yahuda suke kallo suna bauta Allah mu ma nan muke kallo masallacin kudus nan ake kallo kwatsam sha biyar ga watan rajab ranar alhamis bayan sallar da asar Allah ce a juya a kalli ka'aba babban magana babban magana Muhammadu Yunus me za ka ce bayan sallar la'asar sha biyar ga wata rajab aka juyar da alƙibla daga masallacin kudus zuwa masallacin ka'aba za da Allah sharafar wa to kuma a daidai lokacin aka yi shi ibrahim rabbi Allah ta'ala alwa ba wa annabi ya shi ne mawaki ke cewa wani yawon khamisi khamisa asha wani yawon khamisi khamisa asha min rajabin halla asar hazar ra'i akwai watanni guda hudu masu alfarma a wurin Allah waɗanda larabawa ba sa yin yaki a cikinsu akwai zulhijja zulhijja almuharram rajab shi ne za ka ji ubangiji ta baraka ta lana faɗi
بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم sani cewa ƙididdigaggun watanni a cikin addinin musulunci goma sha biyar Allah haka ya rubuta a lauhul mako sun ran da ya halitta samman da ƙasar a cikin wannan goma sha biyu sai ya ware guda hudu masu alfarma shi ne zulhida zulhijja almuharram sannan sai rajab sai Allah subhanahu ta'ala ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku yadda ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma wato kar ku yi sabo kar ku yi zunubi kar ku yi laifi saboda su watannin nan guda hudu su ne kamar kudubai a cikin watanni din su ne kamar kudubai zulhida kudubi zulhijja kudubi almuharram shi ma kudubi amma rajab wannan gausi shi yasa a hadisi zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashar shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum yace salasun mutawaliya salatu mutawaliya zulqida zulhijja al-muharram wa wahidun fardun wa huwa rajab sai ya ce guda uku a jere suke watanni masu alfarma guda uku a jere suke guda ɗaya shi ko ya ware saboda shi ne gausi kamar yadda shi ibrahim radiyallahu ya ware a cin waliyai kun san waliyai kowa da matsayin shi wani badalu ne min al-abdal wani wata ne min al'autar wani naƙibu ne min al-nukaba wani najibu ne min al-nujaba wani ƙudubu ne min al-aqdam wani gausi ne min al-agwar wani farji ne min al-afrad to amma shi bayan da za ka same shi za ka yi ta nema bayan da za ka gan shi ta sa abin da ya ce مكاني الغيب في جميع الدوائر وما لي وردي في الهوى من مثالي مكاني غيب في جميع الدوائر shi ibrahim allah ya kara min yarda babban mutum ne a wurin allah da gaske kuma tun a har abada wala ya alamu kaifa huwa illa huwa ولا يعلم كيف هو إلا هو ويكون دليل لأنه ليس بنبي كما وليس بولي ولا يعلم كيف هو إلا هو جميل لأنه ليس بنبي فأنه وليس بولي ya sa ce makami ya gaibin fi jami'i dawaki wa mali wa rabbi fil hawa min musali san sa arziki koyi da shi shirya ne yadda da shi karama ne sun kuya masa kuma shugabanci shi ne arrajulul mutaakhirul mutaqaddim الرجل المتأخر المتقدم وأخرني دهري وردي تقدم فصرت جهولا حين ردي علما فجد بجد حير العقل فأجب لتوحيد ربي حين أوجد عدما akwai shehi da a shehi abdullahi bin hajj a shinki shi ne ke gaya masa ke ce masa innaka lasta da biyya ya arifu zalika kulluna wa lasta bi waliyyin wa hadha la ya'rifu kulluna anta sha'anu min shuhudil hayy saurare ne da kyau ka ne kai fa ba annabi bane dukkan mu kowa ya san haka kai ba annabi bane dukan kowa za ka sannan kuma ka sani kai fa ba wali ba wannan ba kowanne bane ba kowanne daga cikin mu bane ya san haka kai wani sha'ani ne daga sha'anin ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya girmama shi Ibrahim da abin da bamu taba ji wani ya same shi ba shine a zama daya ba zagi ba habaici ba batanci ba kyara ba tsangwama ba duka ba a jikkata kowa ba amma aka samu kusan mutum dubu hudu sun musulunci zama ɗaya ba zama ɗaya har yana faɗi ta haddusan bihin mutum layi yana cewa laƙantu alafan waɗantu adda كلمة التوحيد فات الأداء كل أجاب دعوتي في محفلي ملوكها والكبراء أحفلي فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فدابت النفوس كذلك النساء فالتوحيد هناك منصور بها مزيد كذاك في تمري حين قلت كلمة التوحيد إذ نقدت أنقذت كل الناس بشهادة وهم قلوبهم كبد السعادة wannan ɗaya ne daga cikin karamominsa yana daga cikin karamarsa kuma ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'aitu rasulan bahi jaharan wa yakallatan bi bari fa halzaka mahallu mahalluhu ra'aitu rasulan bahi nafsa bi annahu kathirun lahu bi kainati mukhaddisu ra'aitu rasulan bahi kada bi gudawa kuma ya kai ƙarshe ta yadda bayan da za a yi sai dai na haura wala wata illa billah. sai yana ta mutsu mutsu haka yana ta waje ta ina zai bi sai saurayin mai kallon shi ce malam kamar ana da damuwa ko ce wallahi ciki na ne gani ce to a tashi a je ya ce ai ina miƙiya zubowa zuwa sai ce to babu da ai kai sa'a ma ka gaba a kira sallah ba liman bai zuwa bari in taimaka ma sai ce kamar ya yace kai dai shi kawai dai dan gari gasa kawai dora a kansa sai gan shi a bayi Allah malam kawai sai gan shi a bayan gida ya je ya yi duk abu ne ya biya bukatar sa ni alula ina cin alula kawai sai saurayi ne yake ci kai sauri ga liman da ya so za a kira sallah Allah wanda zai san a hawarin auliya ne wani ne to ya za a yi haka Ubangiji wanda yau kansa ke ya ce ɗari ya ce nawa kawo mace a sai ce to ka mata da zakar da suna haifin wani tare eh ya ce ai haka yake ai ai shi namiji rabon mata biyu yake ci ita kuma mace rabi za ta ci to daga matsalar kashi cika mana hamsin ɗin ka ga aiki sai ko yake ka ina cika ce koma da kowa gida sai ya ga namiji ya ce ma sai ta ce wallahi ni ina bacci yarinya ta kama mama ta mashi a bacci ina farka sai ga namiji wannan duka karamomi ne na waliyai to amma shi shi Ibrahim da Kano karamarsa ita ce alƙur'ani بل فجعل به كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العزيز dalili ko waɗannan karamomin suna karɓar madadi ne daga mu'ujizozi mu'ujizozi duka suna cikin alƙur'ani ma farrat na fi kitabi min shirki saboda ka كرامة شيخ إبراهيم رضي الله عنه القرآن فاستجعل مثل كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك الكريم سنة ما هي فرنسا نجم الإسلام وقمر الإيمان والشمس الإحساء الجامع بين الشريعة والحقيقة الشيخ الهدى عبد الله الناس رضي الله عنه ما يكيد كما جاري ya yi yaƙi da takobi ya yi yaƙi da alƙalami ya yi yaƙi da harshe ya yi yaƙi da zuciya sannan ya yi aikin hajji ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya taɓa ziyara masa ya je jami'atul azhar sai da kai sun ba shi ijaza sun ba shi kyauta irin ta alfahari saboda ba su taɓa ganin dukkan mutum wanda ya san kalmar larabci ne sun yi mamaki ga mutum dattijo ga shi baki amma yadda yake wasa da lalaci ga shi hadisan alkur'ani ga shi masanin hadisan komai da ka sai suka masa kyauta irin ta albari sannan ya ji fa ya ziyarci shauki ya yi Allah ta lalawa ba wa zafi a kuma a zamanin da shi ne khalifar shauki ya yana cewa ana khalifatu tijani sani fa inni jubtu lahu al-mawali alhamdulillah ala wusuli li fatar shaykhina al-ma'mudi ni ne khalifa jubtu tijani mafi girma a wannan zamani na yanke dazuzzuka zuwa ziyararsa na gode Allah da ya lamunce min na sami zuwa raunar shauki da radiyallahu ta'ala mu abawa nabiya sannan yana da karamarsa ya fassara alkurani so ɗari da hudu da yaren walau ɗari da hudu kafin ya bar duniya sai da ya fassara wa almajiransa tafsiri ɗari da hudu Allah ya kara mana ya rasu 1922 shekara bakwai ya rage faila ta bayyana dama yana kai wa malaman ƙasar Senegal yana cewa inni islamu kabtu ba da mutum bi turab bi sabata wa sai alim ahli sinkan man ana man hu duk lokacin da aka ce na shekara bakwai a kabari na malaman Senegal za su san waye shi waye suna ganin shi yana kauye to da kasara ta fara sana'a fulani ya ce to ku bari shekara bakwai ina shekara bakwai sai ka tari ma sai na dan shi a kowa ya tabbata shi a wurin sa shi ba ne ya karatu dukkan fannoni ilimin nan baki daya shi ke karatu wani fanni a wurin wani malami ba sai a wurin shi ya sa ma zaka je na cewa riba lahi an shayhi wa asli wa murshidi faqad asha ya hadina ila dini nasa da yawa zaka ce yana maka addu'a cikin baitika jazallahu anni walidi wa mu'addi لدى حضرة المنان كل جزائي جزى الله عبد الله خيرا فإنه هداني فشهداني به لم ينل عندي za ka je na ta jaza Allahu shaykhan qadari li wijadihi jaza'a karim ni'ma shaykhan wa murtaba sannan mahaifiyarsa wa ummuhu siddiqatu kana ya kula da sa'a kaji ko waliya ce saliha siddiqiya ce kamila ذات البركة الكبيرة والأنوار الساجعة الرافقة التنجيم واليقين mai tsananin biyayya ce ga mahaifin shi har ta kai mahaifinsa da kansa ne ta da ban aure Aisha ba mata na baki ne ba wanda za ta iya haihuwar Ibrahim saboda babu mai biyayya babu mai ladabi ita babu kuma mai kyautata mata ana kiranta sai da Aisha suna mata lakabi Imam Aisha jinka sunan babarta sai Ibrahim Khalil lokacin da ta ɗauki cikin shi wannan sai da ta rubiya ta ga wata daga gabas ya tsage ya faɗo sai ta farka da gari ya waye sai ta je wurin mahaifin shehu ta gaya mata kaji kaji rubiyar da ne sai ya ce mata ta yi zari tasiri alhu wasu ne wala ta kaɗi bi adal fi zari ka ba ya ce ki kama baki ki daina wannan magana ki shiru ki ɓoye wannan rubiya kan ki sake gaya ma wani bayan ne za ki haifi ɗa ta wata shi ne shekhani manna abdul arami yake cewa bihira a ummihi kamaran tadalla fa kana laha bi manzilati al-janini wa qila al-haqqi ru'yaki fiha lahu sirrun bi shanihi janin bishi bihi bi adumihi mumkin bi ghayri wa khirin lil mu'arid an yakini Ibrahim ya taso a gidan babansa cikin kamun kai da addini da tsoron Allah da mutunci da ilimi da ladabi da tsantsaini da taka tsantsan da soyayyar manzon Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma Allah ya ce bace shi da tsananin kauna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har yana cewa tsawaitu maqamatir rijali da hubbi da na fata da tsari bi rakami kabari wa adhafani ma la aqubu bi sirri بسكر وسهو عند ساي وسائي وفي الحج يوم العيد بالخير من منن جهارا اتاني المصطفى بالمناجي شيخ الجنة sai ya rabu da babansa dari da rana safa da yau kullum yana tare da shi shi ne babansa shi ne abokinsa shi ne malaminsa shi ne shehinsa ke sa shi bai koyi irin ɗabi'un yara ba shi tun da ya taso da bayyana aiki mu'amala جيت عليك جاء الحمد لله نشأت لاهرا ما قلت فخرا بل نقدت شاجرا ما قد جالست سفيها ولا ما أتبت أبو لحوم ولا kaji da bilin da ya tashi wa jallar ya biya kari malamai za ka gama da wani kudu bi babba amma ya mai da shi wa'an shi ne alƙiblarsa shi ne jagoransa shi ne mai shirya da shi ko ba ku ne a ƙasar mu shi malam tijjani ban bari ba ya ishe mu malam ka ta mu da shi
إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سيد الإمام الغمادي الله الله ذكر ولد السواد الله الله لو أقلب به الله الله لو أدرك الكتاب الله الله
Allah
Allah, Allah, Allah, Allah,
ومن شكرا رضي الله تعالى عنه وارضى الله اجمعين mutum ne mai tsananin biyayya ga Allah kuma masoyin manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai tsananin biyayya ga iyayensa sannan mai tausayin halitta ya karbi da ligar tijaniya da ƙananan shekaru a hannun babansa na jablan yasa ya ba shi lazimi safe da yamma wazifa zikirin juma bai gama cika shekara ashirin ba sai da ijazozi daga ɓangaren waliyai da kuduban ɗariƙa suka dinga turere ne a hannunsa a wannan ko ya faru ne bayan mahaifinsa ya rasu kowane wali sun ke kaddamar da shi domin in tarihi ya yi nisa a ce ai yana da wani abu tsakaninsa da shi farkon wanda ya fara ba shi ijaza ya yi masa ilaki shi ne a sayin muhammad mahmud bin muhammad sabir a shiƙi a tashiki shi ya fara kaddamar da shi shi kuma babansa ne ya gaya mai ya ce masa ka kaddamar da wani ɗana idan na kaddamar da shi yayyen sa za su yi masa hasara ina so kai ka kaddamar da shi domin ya cancanta in baka yadda ba kuma ka kira shi kai da shi a ɗaki ka gwada ya gaya ma abin da kai ba baka sani ba so na ka kaka shi ka ba shi ya cancanta sannan na biyu wanda ya ba shi ijaza شيني الشيخ عبد الله بن الحاج الألم شيني وانت يا بعد أنت كشي أقول أنا بلا لك يا بعد أنت كشي ثم أنا النجية شيني محمد المشيش سمع أبوي الشيخ محمد الكبير بن السيد أحمد بن محمد بن العباس الألوي shi ma ya kaddama waɗannan su larabawa ne sharifai ba sannan akwai sai muhammad sa'id bin shekh muhammad hafiz wanda shi ne asalin dari dari ɗansa jikan da shi ma ya ba shi hudari ya ba shi hudari sannan akwai sai muhammad al-alim bin fatih bin sidina al-alawi bai tare a sun rabi to kansa shi ma ya ba shehu ijaza sannan akwai ashek ahmad sukairi al-iyashi wanda shi ne shugaban yan ɗarika tijaniya a zamanin shi sannan daga nan sai idaniyar taimako daga Allah ta dube shi kamar yadda ya fage fa ayyu ila ya ta ilahi bi fadlihi bi fadlihi wa misrin jani bi dahar dahar daga nan sai ya shi wuce yayi kaji Allah ta ala na kurkuru to jani ya ce masa turuk an ka jami'a ashiya ana shirkuka wa murabbika wa kafiruka لا منة لمخلوق عليك من أشياخ الطريق تشير إلى كنش الجتيا وانتسابنا اليوم حقا وسندنا عن الشيخ التجاني من غير واسطة إذ هو ولله الحمد حاضر معنا دائما ولله الحمد وله منا yace to na da karbi ijazozi daga hannun shehu sai biya amma a yau tijani ya bayyana ya ba ya ce kin rabu da wadancan to da ka shine shehi na shine jagora ya sake ci abu shari'a fuskun da zai kasa madrakuhu a san imamin tijani sirtu amlikuhu ya man yuridu tijani ay musafahatan fi baiti barhamatul hiya musafahatan ولم أقل فندا ولا مفاتكة فإن أردت فسليها مواجهة متى لك بيوان زي ما دعوان ما أنت زوني لك إذا بقانا واي mahaifinsa Allah ya karbaransa a cikin watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari kuda arba'in 1922 yana daga maganganun da babansa ya yi yana cewa masa ya Ibrahim ana bikiru wa an tarbawa in lam yashrab minka al-bahari yashrab minka al-wuhush Ibrahim ne rijiya ne kai kuma gulfi ne idan dabbobin gida ba su sha cikin gaba dabbobin daji za su sha wato in mutanen senegal sun kika tun na najeriya suna da senegal da najeriya a afirka wace ce kafin girma yawan mutane ba to su can sun tsaya suna jayayya da shi har ta kai ma in ya wuce gini sauka a kasarsu sai ya rika cewa hanantu na wa kaulahi ijilluha lan ya abu bil ulama bal kulluha la siyama hadha al hakir al jani walau bada khalifat al tijani am fa'ad ala ala siwa kususin min kususin wa hum ahbabuna wa zalika fahimi am ba'ad ala ala fa'ad baraka faran ya rauna tijatar da haraka amma abin da zai burge ka sai ka je yana cewa karistu min kano kalbi bi kano mithla wa ahbali bi kano shakka sai ka je yana cewa halaktu fawqa zaliya wa qultu wa jittu law anni biha qatiltu sai ka je yana cewa salisatul buldan wa hiya kashina makarai ta afari biha sana sana sai ka jana ta bila ko ta hababun kira mu ajibatu wa asuruhum uhdilahum bi du'ai bi azali bi kanu yusuke ne ne mutane hakan ga mahaifin da mahaifarsa can sun yi ga kuma nan saboda abin da mahaifinsa ya faɗi Allah ya ƙara mana yadda to ya kamata mu kai mu cewa shi Ibrahim ya yadda da Allah shi ma Allah ya yadda da shi ya yadda da annabi Muhammadu annabi Muhammad ya yadda da shi ya yadda Allah shi ne abun bauta ya yadda annabi Muhammadu manzo ne daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda musulunci shi ne addini akan haka shi shi Ibrahim yake tarbiyyar da almajiransa so da kar wanda ya kuskura ya saurari masu magana cewa ba za su tsaka ko kuma masu magana cewa ba za su yi karatu ba ko su je suna zagin Allah ko suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna shaye-shaye ko fasikanci da sunan faida da kansa yake bari yana cewa raditu bi dulan zamani wa dini wa rabbi ilahi kadratu bi rabbaha wai akwai abin da shugaban ka zai gama ne musu na yi ta da Allah shi kaɗai da ke bauta sannan na yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yadda da addinin da ya zo mana da shi sannan zaka ji yana cewa rakiji jirati wani halifatu masulaki imani rasulullahi la atakallam دليلي كتاب الله والبيت قبلتي نصوم وبالبيت الحرام ندور نصلي سجودا راكعين واننا على ذات رجل الدهر لا نتعصب ولسنا نبالي بالسبيل فان فلا نرى سوى خالد الاقوال يؤذي ويكذب ونذكر مولانا الجليل تعرفا لآلائه شكرا ولا نتكشف يموت بكيفه من يجزه فإنه يوديه يعلو سرمدا ويراه abin da zai fice ka kamin yau fati sai ya rubuta wata wasiƙa wasiya ce wasiƙa duk abin da ya rayu a kai ya rubuta wanda zai bi ne bi ga akida ta wanda kuma zai yaudar jama'a ya fake da ni ne abin da ya gada bar ku ji abin da ya ce ya ce a rubuce rubuta bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يجي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خاتم الأنبياء والمرسلين وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله yace duk abin da ka karanto daga amanar rasul har zuwa ga aishe ni barhama abdullahi na yi imani شيء إلى آخر ما تكمل الخاتمة سورة البقرة ما الإيمان تندك فرقا آمنا هل زوء أشياء أظن سورة البقرة تتحرر تلك لا إيمان بشيء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا يزولنا wanda ya rubuta wannan arbuce rubuta ya bari sannan cikin hudubobin da yake yi yana cewa mu kula da sallah inna salata abdalu amali bi ta'abbadi bihi lidhalika ittara har malaika ku kula da sallah domin sallah ita ce mabibiciyar abinda ake bautawa Allah da shi saboda haka malaiku suka zaɓi sallah wa kullul anbiya yasallu yace dukkan annabawa suna sallah Ibrahim kana yusalli ونوح كان يصلي وموسى كان يصلي وعيسى ابن مريم كان يصلي ومحمد بن عبد الله خير خلق الله كان يصلي فعليكم بالصلاة ويكفيكم فخرا أن تصلوا مع هؤلاء yace bari ga yau annabawa ta suna sallah annabi ibrahim yana sallah alaihi salam annabi nuhu alaihi salam yana sallah annabi musa alaihissalam ya kasance yana sallah annabi isa alaihissalam yana sallah shugaban halittar allah baki daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin sallah sai ce to ina muku wasiya ku rika yin sallah kaga to yanzu saboda Allah inda shi ba ran kuke so daga cikin abin da yake fa alaikum bisalam يكفيكم فخرا ان تصلوا مع هؤلاء يا اشركوا على الفاتحه كنا صلى تعالى على النبي كما لا يكون yace musalli kama kana nabi musalliya nasumu kaza na abu sabila sumaidai wani biku لا نبكي نريد صراطه نهج كحج الهاشمي المتبئي نكرر حتى لا اله سوى الذي له الخلق والامر العظيم الثمن نجي في شرك فمن تامل ترك الصلاه فقد خرج من الدين بالكليه duk mutumin da ya daina yin sallah da gangan ba rashin lafiya ba ba hauka ba ba taɓa hankali ba ba farfadiya ba ba wani ciwo ba da nura ya bar yin sallah wai na takama cewa ya fake da wani yau ce to ina ga ya bar ya bar addini kwata kwata duk wanda ya bar sallah to fa kar kharaja an addini bil kulliyya hakika ya fita daga addini baki daya ya ce ‘yan aljanna sun tambayi ‘yan wuta ma sarrafa kun fi sakar wanda ya shigar da ku cikin wutan sakara kalu lam na kuma minal musalli ko suka ce ban kasance daga cikin masu yin sallah sai shi wuce kowace jama'a tana da alama kowace irin jama'a tana da alama alamar musulmi shi ne yin sallah kowace jama'a wata alama da ake gane ta da shi to alamar musulmi shi ne sallah Allah Allah wala budda min ta'allum ilmin fara'id yace almajirai na ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dole ku je ku nemo ilimin sanin farillai wa ma zada huwa khair idan kuka karo wani ilimi da ba wannan ba alheri ne واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kuji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah za a saka wa kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunci kowa ba so da ka duk wanda ya ga dama yin aikin da ya ga dama in ka ga dama kai aiki mai kyau in ka ga dama kai aiki mai tsiya faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu mafi yawancin wannan halayen muke shi wannan ne suke koyi su kuma yara ƙanana ba sa gani sai su ta yi su ta yi su ta yi mafi yawanci harka ce ya ke ba da kuɗi sai a turo wajen sai su zo su samu mutane sai a ce a yi sanin Allah ko ma'arifa ko fahimta ko hakika ko jazaba ko fala'i ai ba sai a yi sallah ba sai ya wuya da sai ya lalace kwata-kwata ya bar addini bai sani wajen ku nemi ilimi har mata da ake binne su ma su nemi ilimi ya ayyuka albanati zalim na ila mailil ula amma bi abdalin fara ya ku ya mata kuma ku zage dan auren neman daukaka amma fa ba da ciki ba har ku dinga shiga cikin maza a da wata shi wace da ita ba sannan ya ce wa alaikum bi ijtima'i lil wazifa ma'ashar rijali lin nisa ina muku wasiya ku rika yin wazifa a cikin cancan ku jama'ar maza amma ban da mata a wata jarraba ko wani fana'i ko wata faida da za a sa a yi tagira har da mata da maza babu sai dai son zuciya za a amma shi ya hana wa alaikum bil ijtima'i lil wazifati wa alaikum بالاجتماع للوليمة معشر الرجال والنساء جماعة الله كل بند ومن أخذ بما أمرته به فهو في ثمانية حيا وميتا in mutumin da ya riko da abin da na faɗa to ya sani na lamunce masa rayuwarsa da mutuwarsa zai ga alkhairi wala khawfa alayhi wala huzn saboda haka mu lura da wannan da da kyau Allah ya taimake mu.
Shekana baraha mai yasi. Shekana baraha mai yasi. Shekana baraha mai yasi. Shekana baraha mai yasi. Allah shekana baraha mai yasi. Shekana baraha mai yasi. Ra'adun lisan. التي أنتها لتلباتي لتسكن طار مجلاتي فلف الشيخ ياتي لقنا فلها من ياتي أقول لصاحب ياتي على جوها لتلباتي
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
محمد رسول الله حياك الله يوم تزور كيش الزمن نوانا شفاء درجة ما كابو من الدعاء لا متكا الوسيلة ولا إلى شيء يمنى yana cewa ƙusikum wa ƙusi na su bi ta hawan lafi ne muku wasiya kamar yadda nake yi wa kaina wasiya ku ji tsoron Allah in sirruwar jari tsoron Allah kuma ciki da waje wal ishtigali billahi ka shagaltu da Allah ya rabbi kulli ma sawahu duk abin da ba Allah ba kuwa da shi kalban wa qalaban da zuciyarku da harshen ku ya zama Allah ne wa yuzul wajibati shar'iyya kuma ina muku wasiya ku da kiyaye abin da shari'a ta wajibta kar mutum ce shi ba ruwansa da shari'a ina muku wasiya ku kiyaye duk abin da yake wajibi ne a shari'a wala tu zayyu hukumar rabbi kar ku tosantar da haƙoƙin ubangiji fa jalla Allahu min an yakilla al-abdu bi haqqihi Allah ya fi ƙarfin bawa ya tozantar da haƙƙinsa wa kususan al-salawat al-khamsi musamman ma salloli biyar asuba azhar al-asr magriba isha su dinga yi بمراعاة شروطها في أوقاتها في الجماعة kudin ga lura da sharuɗan sallah kuma kudin bai a kan lokaci kuma kudin bai a can wani auratun lazumin da dariga sannan kudin ga yin lazumin dariga wurin safe lazumin safe lazumin yamma wazifa da zikirin juma'a ta akka da fil wazifa to shuruga al jama'a duk mutum da ya karɓi dalila dalila ta zama dole a kansa kuma sharaɗinta yi a cikin jama'a ba da ba mutum ya gani shi kai amma fa ala hadi nafsi wanda yace zai dinga yin wazifa shi kadai ma inkarin jama'a tare da cewa a inda yake ana samun zawiya a kun jama'a lam takfi ba ta ishe shi ba wanda haki wa mutijani da liman da yin wazifa a jami'i ne kafafuwan dalila za su tsaya daidai gaba amma dan ina ba ma zikira wanda bai kiyaye abin da muka faɗa ba a wannan wasiya to fa dai sai tijani ne kai ya ke ba tijani wani wasiya kuma kuma duk mutum da yake maka ai ya yi tarbiyya ne ya yi usuli ya san Allah ya san hakika shi yasa ba zai wannan ba to yace bari ga maka lan yashma al-hadith fakri wa tasawwuf bai shafi kamshin hakika ba da sunanci dan duniya ne kawai yana so ne ya hole sai ba ce da mu wa usi kullu man shamma ala hada tauhid al khas ina yin wasiya ga dukkan mutumin da ya shafi kamshin tauhidi ce kantacce wato hakika zaka wanda ya shafi wannan kamshin ina masa wasiya idan ya kama bakin shi والانتظار من مجالس الجماعة العوام yace ya yi zaman majalisa inda amma ba da mahajurai suke zama yi da zama wuri allaci lam tattabi ila billahi ta'ala kai ba wai mahajurai kawai ba duk taron da ka san ba an assasa shi bane dan zatin Allah kai ko maulidi aka ce ma za a yi maulidi amma ka san wasu samari yan ciwa-ciwa na ɗarina suka je suka sai wani ɗan siyasa za su yi taron su suka fice da mu karkace da su ce karkace duk taron da ba don Allah za a yi shi ba in dai kai ari ne ka shaƙi hakika to ka bar zuwa wurin karka shiga shewar jillar ya ce da ji da matakallu mutum tauhid wal asrar amamuhu musamman ma a gayyace ka taro a baka abun magana ga ammawa ga mahajubai ga yan kowan nai ga yan cuwa-cuwa ga munafukai ga murkirai ka kama maganganu a cikin hadisi kai wani wa alam yake ku sani أن كشف الأسرار الربوبية بين المهجورين أشد عند الله إلا هذا فإما جنجنون حقيقة فإما جنجنون معرفة faɗin maganganun tarbiyya a gaban mahajjubai ya fi girma da tsarni a wurin Allah a kan shan giya da zina da caca. Shan giya da zina da caca ya fi sauki a kan karno tsakiyar ammawa mahajjubai ka dinga faɗin turaren rububiyar Allah. shawar jirgin har inda ke cewa wa'ada ku sani an yi cewa ni ba hana abin da bari ku yin kuske ba ji zube lagos lokacin ba ni ba duk wani majzube da ke suluki ba ni ba shi wa amma takallum qabla al-izni fa halakum mubin yin magana kafin izini ko da ba ka yi abin da kan hakika suke yara yara da masu wannan abu ba ka shakkiya ba ka zina ba ka caca ba ka kino sallah shawar da zan ya ce to duk da ka fahimta ka dinga magana ma'aifa a cikin mutane ya ce duk wanda ka ya zo ya zo da ya yi magana akan tarbiyya ko ma'aifa ko hakika ka magana ta shiga zuciya ta zauna mu muka bai izini in ba mu yi izini ba kan da za a yi. Annani. amma wanda muka mai izini yana yi zaka ga ana damsuwa zaka ga ana damsuwa zaka ga mahajjubi yana jin magana sai ka ji ka ji magana ne ka shi ta fasa ko amma kuma magana ta bi da kan sai Allah kuwa saboda akwai izini amma wanda yake magana babu izini zaka ga sai ka yi wa bayi Allah zaki domin abin da zai dinga faɗi zuciyar da take sauraro ba za ta iya warware maganan ba za ta dauka wani abu da ake faɗi da ba saboda faɗi da zai shi wani zai zama ya ce ya dullu ala kalli ta awa ta yi duk mutumin da ta gaba abin izini da yana magana akan ma'arifa to wannan yana nuna cewa ɗan da awa ne yana neman jama'a su bi shi yana neman jama'a su bi shi da an fara bi ce shi ne gausu ba sai ce wa na hatu sabili wa ne wanda mai sabili وقد خاب من يبتئ بتاجي ويغلب hanya wadda nake bi bayyananniyar hanya ce amma ga mai neman shirya hakika wanda ya nemi ba ta hanya ta ya tafi ko kuma yake neman ya karkatar da ni wannan ya tafi hanya ta bayyananniya ce hanyar manzon Allah ne yana cewa in hada an najar rasuli fa innani ala nahjihi ma ishti fa wa halidu asira garani la azalu mutayyaman wa an naji khairul khalqi lastu ahidu idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman المسير بعيد سورة وين من حقيقة حقيقة wato mace ce shari'a na mutum shari'a da hakika ma'ana mace da namiji ko kuma ka ce la ilaha illallah da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun taba ganin namiji ya haifa mata an taɓa garin mace ta haihu ba miki so daga shari'a mace ce hakika namiji ne idan suka sami sai a samu ma'arifa duk wanda ka ga ma'arifa a hannun sa babu shari'a sato waye ya je a bakin masana kamar mutum ne saurayi kwallo sai a gashi da yawo kai wannan mutum ai dana ne ya kamata a kama shi saboda namiji ba ya haihuwa shi mace ba ta haihuwa shari'a da ɗari'a in sun haɗu sai a yi ba saboda ka a lura da wannan da kyau hakika haɗe tsakanin shari'a da ɗari'a shari'a mace ce ɗari'a namiji in sun sadu sai a yi ba hakika shi ne natija hakika sirri ne da ke tsakanin shari'a da ɗariƙa kamar sirrin da ke tsakanin mace da namiji shi ne na alwaladu sirru abihi alwaladu sirru abihi hakika sirrin babansa shi ne hakika shari'a ubansa shari'a ubansa shi kuma da shi sa hakika a cikinta akwai shari'a a cikinta akwai ɗaya hakika ba so da ta taro abin da yake tsakanin shi ya sa imamu na mali ita ce baban jama'a bayyana kuma fa'ar ta hakkaka duk wanda ya haɗe tsakanin shari'a da hakika hakika zai zama masa da nuna a wata wakila shi yana cewa alama kusan Allah ta samu cewa su mafarci ma'arifatun wa zahadatun ibadatun wa zahadatun ku sani cewa sufanci abu uku ne sufanci sanin Allah bautan Allah taka tsantsan da lamarin halitta zan ce zuru barin kannan halitta barin kwaɗayin abin da yake hannun su ba wai sanin gaya ga giya ba توجه ومن خلا من هذه فليس فهو متجه duk wanda daga ba ruwansa da ibada ba ruwansa da ma'arifa ba ruwansa da zuhudu sai ka je na maganar hakika to dan da'awa ne halikun kuma halakakke ne la najata lahu ba zai taba kubuta ba ko a duniya ko a lahira wa kasirun min an-nas da yawa za ka ga mutane ta sahu fi alsinati su hancin su ko hakika su a harshen su wama abu dihim dunya amma abu bautar su ba Allah bane duniya suke bauta wa shahawati ya da sha'awar duniya da shi wa Allah sai ce falaita ni lam a'rif ulaika wala arabu ina ma dai irin wannan masu wannan hakika hakikar ta karya ina ma ban san su ba ina ma su ma ban san ba illa yudarikum Allah bit tawba in Allah bai taimake su sun tuba ba ba da ba su duniya da rayuwa masana hakika sun ce al'adiya wa mutaqaddim nuna fi misali da hakikati kasiruna abin da ke kara abin wato da majiya da kuma masoya wawaye da akwai almama da wasu cewa masoyi maki mai hankali ya ji masoyi wawa maki mai hankali ya ji masoyi da wawa shi maki da mai hankali zai rinda tare da akwai magana da in ya je za a rena hankali to za ka nan da kiyaye ba kowace magana zai a kanka ba shi ya samu gaba zai kai amma ba haka kawai zai dinga jeho maganganu ba amma shi wawa zai zo garin ya banka ko siga sai bata to haka al'amari ne to da ka shi yana cewa sada ilahi da fiye da na'ura amiru ila ma dai da bishakki ta isa kuma ya sifanta su mabiyansa da irin aikinsu kada ka bari wani malami mai wa'azi kuka yana da wata gida ya zo ya hure ma kunne kamar tarbiya tarbiya ba ta bata mutane yanzu idan aka kalli yan boko haram ko kidnap sunan wanda bai san addini ba sai ya ki shiga zai dauka addini amma idan ya shigo sai ya gane kwata-kwata wancan bai ba shi addini musulunci abin da suke to haka wanda suke yin irin wannan da'awoyin na hakika hakika in kai hakuri ka shigo cikin dariga ka haɗu da natsatsu sai ka gane waɗancan aikin su ƙarfi ya sa ne kora yake cewa ya sa ribi ka matarbiya ka samu rabo ko kotar da ifan cikinta kar ta sa ka kiya ya ce ko da musulunci ko da ɗariƙa da musulunci da ba su fake in ka yi izina irin su fa sai gaba shirya ya ce ba wai faila ba ce kai ko hakika hatta musulunci na ko mutane da in ka kalla ba za ka shiga su haka ɗariƙa akwai irin mutanen da in ka kalle su ba za ka shiga ɗariƙa ba kuma haka nan faila akwai mutanen da in ka kalle su ba za ka shiga cikin lamarin faila ba yace amma idan kai kula da akadiran su da kyau ayyuwar sakakkun su sai sirri ya buɗu jiya sai ka kalli wannan yara yara masu shaye-shaye masu surutan banza mara asali kalli shehun nan za ka iske su in ƙur'ani ka haddace sun fi kariya in tafsiri ne sun fi kariya in hadisi ne sun fi kariya in fikihu ne in larabci ne duk abin da kake da shi na nagarta na addini sun fi ka kamala a ciki to me ne na kana kallon jahilai da wawaye da yara kana wannan ƙuruciya ce ibus sai ya ce amma idan sai kula da akabiransu da kyau ayyuwar tsakakkunsu sai sun yi kujiya sai ce ko ma ka so su gawa mai ya ishe ka rabo duniyar wa ukura da mata yan asar da iya haddinka in ba ka iko ne ba karka musa duk wanda ya kira da su ya faɗi ya karya domin akan gaskiya suka fi tsirin da suwa sai jahili ke musu ba ko dalilin ɗaya to daga Allah ya taimake mu ya shi ku nemi ilimi ku yi sana'a ku yi ibada ku taimaki iyayenku ku bar zagin mutane ku yi zikiri da yawa ku yi annabi salati da yawa ku zauna da dukkan halittar Allah lafiya saboda ku sami yardar Allah ya rabi يا رب يا رب يا صمد وكن مجيسا لنا يا واحد الاحد يا بر يا ويل يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجد بيدا وفرج كربه ابدا يا من لا شفيع له وقا ولا نيد انت الجهاز لكل خائف وجل يا رب يا رب يا من لا له بد لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد المشتبه المختار سيدنا محمد قال الأستاذ أحمد صلي وسلم على خير وعلى سيدنا محمد هادي الأستاذ سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز وعلى ربك ربك الزكي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله